أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau laraba Allah ya kawo mu ɗaya ga watan ramadan eh To, yau shekara yau ɗaya ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 18 ga watan Februari shekara 2026 shekara ta miladiya. To, kafin fara tafsiri ga hajiya hajiya lanti ko linti sambo lintin sambo ta ba da naira 200,000 a zakka ko kwamiti. ta kuma ba da kayayyaki wanda za ka yi wa 'yan gudun hijira a maiduguri su an cire a dubu ashirin don kawai nan kayan maiduguri ta ba da kuma dubu ɗari biyu a ba asibiti na hajiya da mu memorial hospital na riga ciko allah ya saka mata da alheri sai kuma alhaji amin daga abuja shi ma ya ba da naira dubu ɗari zakashi allah ya saka mishi da alheri sannan malam dukku abdullah ya ba da shi ma naira dubu ɗari shi ma allah ya ce a ba kwamitin marayu to insha allah tun da azumi ya zo yanzu insha allah daga gobe za mu fara kafin a yi tafsiri a ɗaliban ilimi wanda suke baya za ka tambayan su daga matan ashmawiya fi fiqil maliki gobe insha allah za mu fara da babu nawaqidul wudu babu na waƙilin wudu duk wanda ya bada ansa na farko za ba shi dubu biyar da buɗe baki insha Allah sannan kuma akwai tsari da aka yi na ai albayan ai.com albayan ai.com wanda malam salisu webmaster ya haɗa shi ƙaddamar da shi a arewa house to muna kiran musulmi su ba da nasu gudunmuwa domin wannan ai abin da yi shi ne yana tsare muna ilimin magabatanmu domin ai na yanzu in ba iya amfani da shi kai sosai ba za ka iya tambayin shi wani abu game da addinin musulunci shi kuma ya baka ansa wadda zai ɗauko daga wasu littattafai na masu son ɓata musulunci saboda kana da amfani a ƙarfafa shi akwai bayan allah guda biyu malam adam ashaka da malam yusuf harun masu da'awa sun yi foundation interfaith glorious quran and bible da'awa foundation suna buƙatar taimako na gansu na ce a neman mun su muka zauna da su domin abinda suka tuna mu da na gansu suna shiga daji a ƙasa wani lokaci kan mashin ba abin da ya tuna mu sai abinda saddauna da malam suka yi saddauna ya ba da fan uku daga cikin albashin shi malam shi kuma ya ce ya ƙara fan biyu fan biyar aka samu malamai guda uku daga baya suka zama biyar aka ce a watsa su suna koyar da mutane addinin musulunci mutanen goza cikin malaman da garin goza gaba daya ba musulmai bane ba sallah cikin malaman nan da aka aika garin gaba daya ya zama garin wa musulunci yayi to da naga suna shiga dajin na ce to wannan ai shine aikin da saddauna ya fara wayannan bayan Allah ya kamata taimaka musu kuma na kira su na ba su shawara kuma kuma ku ɗebo samari na ɗaya kuma ku yinka yin wato course in an samu malamai professors wanda suke iya comparative religion sun ka haduwa ana ƙara goge wasu ana hujjoji domin da'awa sannan kuma duk wani abu da yake na musu da wanda zai soke su kada su yi shi a cikin social media domin mutane ne da kuke kaiwa musulunci suna kalmar shahada sun ɗauke ku mutane duk mutum da ke musu da rigima da malamai yan uwan shi su biyun gaba ɗaya darajar su faɗuwa yake yi yasa za ku ga malam duk karantarwar da ya duka ba ku taɓa je yana sa'in sa da wani malami ba saboda haka ku guji sukan mutane ku guji zafafawa wayan hajji sababbin musulman nan sai ku bi su a hankali to ko muna bukatun da Allah jama'a kowa ya bada nashi taimako ga banki na jaiz shine sifili sifili biyu ɗaya shida sifili takwas biyar uku tara ni ma na ba da dubu ɗari a cikin wannan aikin kowa ya bada ko naira ɗaya ka karasa shi ne da'awar da yake ko muna fata da wannan aikin allah ya kwaranye muna wannan musibobi da muke samu wallahi cikin abin da suka ce mu sukan shiga wani ƙauye ko wani daji su samu mutane su ba kirista ba su ba musulmai ba ba su san ma akwai kirista ba ma ba su san akwai wani abu musulunci ba ba su ma san akwai wani abu musulunci ba ba abinda ba sa gani a cikin daji ba san akwai addini ba addini ba sani ba muna zaune da cikin kasar nan mu sai cin shinkafa kaza mai ta musu mai ta rikici dama Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dalla qaumun ba da hudan kanu alaihi la wata jadal mutane da suke kan shari'a musamman cewa sai an ba su jayayya da jidali kullun cikin gari ba da mai sai rikici sai rikici abin da ga mutane can ma ba su san an aiko annabi Muhammad wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wal wasani ba sannan kuma wani abu da yake musibar su kun ga irin mutanen dajin nan zaka ga sun dade a wuri ga za su ga kabarin kakanninmu amma mutane gwamnati da bata san su ba ba su san akwai gwamnati ba can can an jima sai kawai mutum ya zo ya ce wannan wurin an yanke mishi shi developer ne gwamnati ta bashi kasarsu yakan faru haka yana cikin sababin da ya kawo mana tashin hankali daga mutanen daji saboda haka gwamnati ta kula ba wai lalle kullum gwamnati ma'anar shaga ɗan sanda ba a'a gwamnati ta kawo mutane abubuwan ci gaba ta kawo musu ruwa akwai wuraren da ba ruwa ƙauyuka sai sun yi tafiya mil mai mai yawa neman ruwa gwamnati taimaka ma mutane abinda zai kawo musu ‘ya'yansu ilimi gwamnati taimaka wa mutane abinda zai kawo musu wato basu sun suna rashin lafiya a ba su magani nan ne gwamnati sai ka ga mutane na fa'a wani mutum ya je nysc wani ƙauye ya ce babu gwamnati a wannan ƙauye da ya je ƙauyen shi ne ya zama musu gwamna shi ne ya zama musu police commissioner shi ne ya zama musu grand kadi kai shi ne ya zama musu likita komai da ka sani ba su san koma ba abun nan to wayannan ƙauyukan suna da yawa ya kamata mutane su taimaka a dinga zuwa ana gina musu makarantu masallatai da wasu abubuwa ga mutane nan suna kishi kuma wallahi ba wani dogon wa'azi za ka yi ba daman suna da fitra fitrar da Allah ya halitta mutane a kai da ka kira su cewa akwai Allah da ya halitta ku na tambaye su me kuke gaya musu ne da mutum kaje kawai ya yadda ya ce la ilaha illallah yawanci suna da fatanya su ce wannan fatanyan da kanta ta kanta zai ce a'a to kai da kai innan da tsarin da Allah ya na duniyar nan kana ji ba wanda ya yi shi sai ce eh akwai to shine Allah abu magana mai sauki ba ba wasu ayoyi zaka karanta mishi dan ma Qur'ani bai san shi ba la tadri mal kitabu wal iman mutane na musulunta amma ga mutum gari sai rikici sai abin da shi sa Allah ke jira da wannan fitinoni saboda haka da Allah ku taimaka lamban shine Jaiz Bank 0021608539 Interfaith Glorious Quran and Bible Da'awa Allah ya saka musu alheri to sannan kuma da yake muna da yawa a daji wanda muke kokarin kuma su ma su san samu domin da hausa muke wa'azi ko ina kaje da hausa ake mutane wa'azi akwai wanda su kuma suna can daji saboda haka insha Allah wannan azumin nan domin mutane na saurarawa za mu samu wanda zai ma mutanenmu na cikin daji ya musu wa'azi da fulfulde insha Allah gobe za mu fara a wannan tambaya ne 0021608539 Interface Glorious Quran and Bible Da'awa Foundation a wannan tambaya tun kafin mu fara ya kamata in yi ta domin mata suna cikin rikici wannan tana tambaya mace ce take da ciki amma ba ta iya yin azumi za ta rama bayan ramadan ko ciyarwa za ta yi macen da ke da ciki wanda ya nauyin da ba ta iya azumi to za ta ajiye azuminta a kan lalura in allah ya kai aka yi sallah aka buɗe baki to ko ta haihu ko ta samu sauki za ta rama wannan azumi da zaɓi in tana so kowane rana da bata samu ta azumin nan ba za ta biyar da mudu ɗaya na abinci na hatsi tana da zaɓi ta fitar da mudu ɗaya ko ka ta fitar amma in mai shayarwa ce to ita ya wajaba a kanta ta fitar da wannan mudu bayan ta raba wannan azumi dama an ɗauki ciki kamar ciwo ne Allah ke cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda ya kasance yana da lalura ko matafiyi ne to ya sake wannan azumi a wasu kwanaki na daban kwanakin da bai tafiya ko kwanakin da bai ciwo to mun fara suratul anbiya ko wannan sura anbiya abinda take koyarwa shine cewa addinin annabawa ɗaya ne aƙida ɗaya ce sai dai kuma ana jaraba su da nau'i-nau'i na jarabawa da Allah ke mabayin shi kuma Allah shi da kanshi zai zai kula da su fitar da su daga cikin sananin da suke ciki to wannan aya da muke aya ta uku lahiyatan qulubuhum cewa ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun babu wani abu sabo na tunatarwa da zai zo daga Allah illa sama'uhu wa hum yal'abun lokacin da ake saukar da Qur'ani mutanen Quraysh ba wani abu sabo da zai zo na tunatar da su ayar Qur'ani sai sun saurari wannan wa hum yal'abun suna cikin wargi da wasa domin san ayoyin ubangiji fa ba sun tsaya kan Qur'ani bane fa Allah da kanshi ya faɗa kun sai ayoyi da zai aiko wa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq shi ma duk wani abu sabo da Allah ya nuna muna na aya da ya ce zai nuna ya zo za ka samu mutane masu irin zuciyar ƙorash za su ji irin wannan ayoyin amma su ranar suna wasa ba ba za su yadda ba ko su ta musu su ce a ba aya ba ce lahiyatan ƙwalobon zukatansu suna cikin annashawa wa asarrun najwa kuma kullum suna conference suna meeting allazina zalamu wa'annan da suka zalunta kansu suna cikin ganawa suna cewa hal hada illa basharun mithlukum shi wannan ba wani mutum bane kamar ku to afata atuna sihra wa antum tafsirun shi za ku zo sihiri kuna gani wato wanda bai gani ne yake zuwa sihiri wanda ake sihir cewa sai wanda bai gani amma kana da gani shine muka yi bayani basiratul ayn in mun in kun tuna lokacin da a cikin suratul suratul taha din nan mun yi da ake maganar Musa da da saharatu fir'aun da Musa ce qala bal alqu ku jefa yadunku fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sirhi annaha tas'a da suka jefa igiyoyin su sai ga igiyoyin nan suna wal wal wal yukhayyalu ilayhi Musa ya ga kaman suna abu da min sihiri daga wannan sihiri da suka yi ka annaha tas'a kaman suna tafiya fa'awjasa fi nafsihi khifa Musa shi kenan wannan sai jefa a zuka Musa sai dai firgita Allah ya ce mai kulna la takhaf innaka antal a'la kakka ji tsoro kai ne mafi daukaka akan su sannan a'raf mun karanta shi ma da yake musu qala alqu falamma alqu saharu a'yunan nas lokacin da suka jefa igiyar su suka sihirce idanun mutane a'yunan nas wastarhabuhum suka tsoratar da mutane suka firgitar da mutane wa ja'u bi sihirin azim suka zo da sihiri mai girma Allah ke ce mana mutanen fir'auna sun zo da sihiri mai girma to abinda sihiri abu ne ake ma mutum su dabaru yana gani kamar abu yayi kamar kamar abu wanda ba hakikan shi ba shine sihiri to yanzu an gane cewa tsoro da firgita yana sa hypnotic effect forcing a focus on potential danger outcomes and creating a trance that prioritizes survival over rational act in an ba mutum tsoro kuma maganar hankalin shi kamar kwace mai hankali an sa shi cikin wani hali sai wanda ya tsorata shi zai iya juya shi tsoro shi sa aka ce wastar habuhu mazu Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisi mutafakon alaihi ya ce duk wanda ya tashi da asuba bai ci komai ba ya samu dabino ajiwa ya karya da wayan nan dabino to ranan nan shi wani dafi ko wani sihiri ba zai shafe shi ba domin sihiri a ido yake saharo a ayyunan nas to abinda aka gane cewa larabawa a cikin abincinsu ina ne suke samun sukar suga sukari a dabino abincin laraba sukarinsu daga dabino yake sai kuma su sha madara da ‘yan itace da sauransu amma a dabino ne shi ne abincin larabawa to an ce shi wannan sugar din is essential for maintaining clear vision inda kana so ka gani sosai kwarai da kyau to ka ci abinci mai sugar shi yasa yara da ke karatu yaro na yunwa yaushe zai gane karatu ko kuna ganewa afata tuna sihra wa antum tubsirun kuna gani za ku zo masihiri haka suke aibanta duka wani annabi da ya zo don mutanen da sun san sihiri su dabar wayo ne to yanzu aka yi zo kafuran da har sun fi sanin mutane mai yi sihiri Allah ya ce kuma sun zo da sihiri azim babban sihiri ya aka yi mutane suka juya wai a ce musulmi kai a ce malamai kai a ce ma wanda suke da'awar sunna su ne yanzu kai imani yayi akwai mai sihiri wanda zai iya bayarwa ya hana yayi komai sai dai su ce illa bi iznillah inna allaha la yusli wa amala al mufsidin Allah bai taba yadda mai sihiri yayi ci nasara ba wala yuflihu as-sahiru aisa ta to za ku ce kuma Allah ya ce ba zai yi ba kuma ku ce zai yi kun ga kenan duniya ta canza shi yasa Muhammad ibn Abdul da ya bayyana yace kafuran Makka Quraysh mushrikai sun fi ma kusa da imani akan musulman lokacin da ya samu domin wayancan kafuran in matsalin tsiya in bala'i yayi bala'i sai su koma ma Allah amma su musulman lokacin in bala'i ya bala'i sai su je kaburrukan waliyai suna neman igafa su su je suna neman gawa kun ga kenan har ma kafiran da sun fi na musulmi lalacen da musulmi muka yi kenan lalacewa Allah shirya da mu to qala rabbi to a warsh qul ka ce musu wato wannan magana annabi ke na sallallahu alaihi wasallam a hafs ita kuma qala qala rabbi qala rasul ala za'mihim wato a raya wasu cewa annabi ya ce rabbi alamul qawl ubangiji na shi ya san magana fi samai wal ard cikin samai da ƙasa cikin sama da ƙasa wa huwa as-sami' liman aqul kuma yana ne yana sanin abin da yake kira al-alim masani bihi wa huwa dakhilun fi najwa wannan na cikin wannan gana wannan suke wa hakan wa annabi sallallahu alaihi wasallam istizaa su faɗi abinda annabin ya faɗa wato istizaa suna masu izgili wa adami ridahum bihi da kin yadda da abin da yake faɗa wa fi qira'ati qul wannan qira'a ta warsh wadda ke qul bi sigatil amr da siga ta umarni ai qul ya ayyuhar rasul ya kai mun yanzu ka gaya musu lil mustahzi'in wanda suke izgili da kai walil munkirin da wanda suka inkari li kauni li kaunika basharan rasulan wanda ke inkarin cewa kai mutun ne kuma duk da haka kuma manzo wace shawaruna sirran fi talaq suna nan suna shawara domin su bata gaskiya ka ce musu rabbi ya'lamu qawlata samai wal ardi Allah yana nan sane da magana cikin samai ko cikin sama da ƙasa wa huwa kuma shi mai ji ne bima asarruhu ga abin da suke koyewa wal alimu bihi kuma suna nan Allah yana nan yana sane da fada saboda ka ayan ne ko wayannan tafsirai guda biyu jira take bal qalu بل يعني للانتقال من قريب إلى آخر في المواد الثلاث أولا يقول أكو نان نان da sun ce ya za a yi mutum ne kuma cewa sihiri yake yi hamma ya za a zo ku zo wa sihirin nan alhali kuna gani ƙalu me suka ce fi ma a tabihi min zikirin da abin da zo da shi na ambato na ayoyin Qur'ani huwa arzasu ahlam ai ba abin da yake yayayen mafarki ne yake yi yazo ya tattara su in ya ci gari yazo ya tattara yayi yazo ya faɗa muku ahlaq ra'aha wato abubuwa ne ce suka fanye suka tunkushe mishi ya dawo cikin bacci suke zuwa mishi yana gani yake zuwa na gaya muku cewa ayoyin Qur'ani bal iftara shi ya kirkiro su ikhtalaqa shi ya kirkiro wannan abu bal huwa sha'ir kuma gashi mawaki fama ata bihi shi'r abinda ke zuwa da shi waka ce wa huwa al-kalam al-mawdu' magana ce wanda aka mata wani yuhayyul lisan wanda ke sa ya ji ma'ani la haqiqata lahu ya ji ya san wayansu ma'anoni wanda ba su da haqiqa laha wa yurabbibuhu fiha kuma ya kwadaita shi a wayannan ma'anoni kullu kalamin kazalika koko dukkan wani magana wanda ke irin wannan magana ne za a yi ko ba kan wazani ba wanda bai da hakika amma kai mai ji a kwadaita da kai ka dauki wani ma'ana ka bashi shi yana ciki wa illan yakun mawzunan fa huwa shi'r yana daga cikin waƙe wa hadha maqsuduhum shine abin da suke nufi cewa bal huwa sha'ir kuna wa illan yakun kama qulna ko in ya kasance ba kamar yadda muka ce ba su kafiran ba bal kana rasulan kamar yadda ifala ma'ida in cewa shi annabi ne in bai kasance ba wato mafalki yake yi ko ko bai kasance ba mawaki in ma bai kasance ba kuma ya zama lalle annabi ne kamar yadda yake ikirari to me falyati nabi ayatin kama ursilal awwalin yanzu muna da ayatu magani mana mun ji to ba ba basira yake ba to mun ji to ba to yanzu mana da ayoyi kama ursilal awwalun kamar yadda aka aiko da annabawan farko duk annabin farko zaka ga yana da wata aya hissiya aya wanda ake gani ana iya tabawa a gani a jita shi annabi yazo mana ita in haka ne min ar-rusul bil ayat kamar yadda aka aiko wayannan annabawan farko kenan sun sa akwai annabawan da Allah ya aiko da da ayoyi to da mun ko ne annabi yazo كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إن قالوا ساحر أو مجنون أتواصون به بل قوم طاغون ما هو نعم النبي ده يسوس أنت ساحر سحري كده مجنون ما هو كتير شاعر مواقعين الله كتمنى أتواصون به شو وي وسيا شو وني جماعة سنك ما وش جماعة وسيا ده بل هم قوم طاغون ها متهرين نسكت إتنا حدي to sai Allah ya ba su raddi cewa da suka ce ya zo da wata aya mana kamar yadda aka ba na farko sai Allah ya ce ma amana to Allah ta'ala sai Allah ya ce ma amanat qablahum min qaryatin babu wata alƙariya ta yi imani babu ita ai a halakna ha wadda na halaka ta don ta ƙi imani ɗin nan bi takzibi ha da ƙaryatawanta ma a ta abin da aka bata min al'ayati ba wata alƙarya wato duk alƙaryan da aka yi ayoyi ɗin nan da kuke faɗa al'awwalin na dukkan su Allah ya halaka su afahum yu'minun to ku ne za ku yi imani istifham inka ankari wannan tambaya ne na inkari wal jawab la yani tunda aka aika wa qawmal qawmu qawli kaza duk ayoyin da Allah ya musu duka sun sun yi imani ai ba su ba sai Allah halaka su nan da yace ma amana qablahum qaryatan ahlaknaha ko qaryatan nakira ahlaknaha wannan sifa ne wato wata alƙaryar da muka halaka ma amana ba ta imani ba afahum yu'minun shi ne ku da kuke tambayan a kawo muku wannan aya kuka imani wato Kur'ani ya maimaita ya maimaita ya maimaita cewa an nemi an nemi mazo Allah ya kawo irin wayannan ayoyi amma Allah da kanshi ke kore su wama min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi nahi illa umman amsalukum ma farratna fil kitabi in shay'a Allah ke kore su yana kore su to amma yanzu zaka ga ya cika cewa annabi ya yi wa'annan ayoyin nan da Allah ya kore su Allah yake faɗa muna suratul isra mun karanta shi wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kazzaba bihal awwal ba abin da ya hana mu mu sauko da wa'annan ayoyi sai dan na farko sun ƙaryata da su wa atayna samudan naqa mubsira samud mun ba su taguwa mubsira wa gata na ana ganinta wa zalamu biha suka zalunci suka zalunci da ita wa ma nusul bil ayati ba ma aiko ay illa takhwifan sai dan tsoratarwa wa ma mana'na ba abin da ya hana mu an nusul bil ayati da mu aiko irin wannan ayoyi ku tsaya kan qur'ani in qur'ani bai ishe ka aya ba to je ka bace domin ya kunshi duka ayoyin kai ba daban Kur'anin nan ma da ba a yadda cewa Musa ya tsaga teku ba ba daban Kur'anin nan ba da yau ba za a yi da mu Isa alaihissalam ya tada matacce ba kaga kenan ya kunshi duka wayannan ayoyin tamam wayansu har yanzu masu aqaliya hankalin Quraysh wayansu ba za su imani da manzo ba sai sun lafta mishi wayannan ayoyin duk a cika mishi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza kun gane imanin gaske shi ne kai imani kamar yadda Allah ce ban aiko ba kuma ba abin da ya hana ni aikowa sai don na farko sun karyata da ita ya Allah mun imani da Qur'ani kamar yadda yake daga wurin ka yake ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu mu'jiza inna ma ma inna ma utituhu wahyun yace mu'jiza ta wahyi inna ma shaka bani shi sa ku yinka tadabburin Qur'ani zai ƙara maka kusantan Allah zai ƙara maka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ya bashi mu'jiza ta ilimi lokacin da mutane ba abin da suke fama da shi sai jahilci wa ma arsalna qablaka illa rijala To Allah yake cewa wa ma arsalna qablaka ya Muhammad illa rijalan nuhi bin nun wa kusra wa kasra wa fi qira'ati al-ya bi fath al-ha wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim wa to ya manzo wa taba aiko ga gabarin kafin kai sai mazaje rijalan mazaje nuhi wani kuma yuhi muna musu wahayi wata mazaje ilaihim kama nuhi ilaika falaisu mala'ika kamar yadda muke maka wahayi saboda ka wayannan mutanen da ake aikowa ba mala'iku bane mutane fasalu ayyuhal juhal ku jahilai mutane ku je ku tambayi ahlal zikiri ahlal kitab mutanen ma'abota littafin salifa wanda suka gabata alwaqifina ahlawa su wanda suke tsayo akan halayen annabawa salifa wanda suka gabata fa innahum yukhbirunakum za su waki haqiqan labari bi haqiqati hal ahlul kutub ku tambayi ma'abotan littattafai ku je ku tambayi nasara ku je ku tambayi ahlul kitab shin an taba aiko wata mace annabiya in manzo za su maka duk annabawa mazaje ne in kuntum la ta'lamu in kuka sani ku sani ku tambaye su zalika fa innahum ya'lamuna wa domin sun san su wa antum ko wa antum ila tasdiqihim aqrab min tasdiqihim almu'minin dan kun fi kusan ku yadda kan ku yadda da mu'minai tasdiqil mu'min tasdiqikum almu'minin ko bi muhammad littifaqihum ma'ahu fi inkar don kun taru a inkarin annabi wato wani lokaci za ku ga wani lokaci nakan sa wani abu aya daga wani abu ko daga cikin bible in na saka ne dan comment sai samu wani musulmi ce ce to ai kai wannan bible ne kace to ai baka san me shakka yafi yadda da bible din akan qur'ani ko ba ka ba ballin kana magana da wanda ba wa musulmi ba in kace to ga bible din abin da yace shine zai fi zai fi karba shi yasa bayan Allah na suka yi wannan interface din nan Qur'an and Bible sai da Qur'an da Bible da shine zaka nuna ba abun nan wasu da suka je wani kauye zaka ka musu wani abun nan suna tsammani malamin addini ne shi ana magana Isa sai ya ce suna cewa Isa ai to ai gashi nan an ambaci mahaifiyar shi ma a cikin Qur'ani dan su nuna Qur'ani ya yarda da Isa sai ce ah to wai isan ma yana da mahaifiya ne yana da mahaifiya ne wai bai sani ba ba jahilci tabaqat da tarkabunna tabaqan wallahi jahilci saboda haka nan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun babu laifi kace ku je ku tambayi ahlul kitab shi yasa wanda zai yi kotun bible in da ya dace domin Bible yana da ahwal uku Bible yana da halaye guda uku wanda ya dace da abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cikin littafin shi ko cikin sunna tabbatacciya to ya wajaba mu imani da shi yanzu Isa an tambaye shi good master yace none is good except one akwai wani good banda Allah to akwai na biyu shi ne ya saba wa abinda annabi ya zo da shi ko cikin Kur'ani ko sunna to wannan ya wajaba kai inkarin shi ka yadda da shi na uku shi ne abu ne ya zo cikin littafin su Kur'ani bai magana shi ba sunna ba ta yi magana shi ba la bil isbat wala nafi Kur'ani bai ce eh ba kuma bai ce a'a ba to wannan kuma sai kakku karyata kuma kakku gaskata ku bar shi tsaye saboda ka babu laifi in kana wa'azi ka ɗauko wani abu daga injila ka yi amfani da shi na ƙara ƙarfafa cewa ga abin da ƙur'ani ya zo daga wurin Allah ne wa ma ja'alnahu jasada sannan wannan annabawa wa maj'alnahu mu saka su ba ai ar-rusul jasan ba wasa su jiki a jisadan ba wasa su jikunna ba wato la ya'kuluna ta'am ga su jiki amma ba sa cin abinci bal ya'kulunahu a'a suna cin abinci mutane ne basha suna cin abinci wa ma ka wa ma kanu khalidun kuma su kanci masu dawama ba fi duniya duniya kuma suna mutuwa shine sifan manzanni manzanni mutane ne mislukum kaman ku sai dai su Allah ya tsare su suna da isma Allah ya ba su ya musu wahayi kuma Allah ya kaffala zai tsare sun wahayoyin shi ɗaya kawai ya ce zai tsare shine kitabillah waye qur'ani amma taura da injil Allah bai ci zai tsare su ba saboda haka ba wai suna da jiki bane ba sa ci suna ci suna tafiya kasuwa suna abubuwa suna aure suna komai na mutum thumma sadaqnahum alwa'd to da yake ce suna da halin haka sai ce sun masu daƙar alwa'ad sai kuma muka tabbatar mutu muka gaskata musu alwa'adin da muka musu bi nasarihin cewa Allah zai ba su nasara wa in ja'in kuma Allah zai tsirar da su daga dukan bala'i da za su shiga Allah gaskata musu wannan wa'adi fa an jaina wa sai muka tsirar da su wa man nasha'u da wanda muke so ayyal al-musaddiqin lahum wanda suka gaskata da su واحلكنا المسرفين اما ما اسرائيل المتجاوزين الحد ما سقيتر حد بتكذيب الرسل da karyata annabawa da manzanni sai muka halaka su a ce kenan kowa zai mutu annabawa za su mutu manzanni za su mutu sannan masu fada da su duk kowa zai mutu mutuwan nan amma Allah ya yi alkawali a duniya zai tsirar da bayan shi annabawa da wanda suka imani da su daga duk cikin bala'i da suka shiga zai tsira da su amma waɗanda suka kiyarda da annabawa su kuma Allah zai halaka su domin in sun mutu halaka ne in wancan kuma ya mutu ajalin shi ne domin ya samu rabon shi na lahira saboda haka mutum da kanshi tun duniya zai iya fara yi wa kanshi hisabi in ya ji zuciyar shi akwai imani sai kuma Allah ya jarabe shi da bala'i yayi hankuri Allah na yin wani abu ne ko ya kankare mishi wani zunubi ko ko yana jaraba shi ne don ya tabbatar da gaskiyar shi in ya san kuma zuciyar shi akwai shakka da cuta to ya san in wani abu ya same shi halaka ne Allah tsare mu daga ita laqad anzalna to Allah yake cewa lalle laqad anzalna ilaykum lalle mun saukar ilaykum zuwa gare ku ya ma'ashar quraish ya ku quraish amma yanzu ya ku musulmai oh thumma sta'nafa al-kalam yanzu kuma Allah zai fara wato wata magana li tahqiqi haqiqatul qur'an ya dinya bayyana ya tabbatar muna da haqiqanin qur'an allazi huwa min naw'i dhikrin wanda ke shi ma nau'i ne na zikiri qur'ani na zikiri ne الذي ذكر في صدر السورة أن أكام بتاع فرق سورة إرادة تيواسن كودا كان سورة غريش عن كل ما يأتيهم منه شو دون أبو ديزو مسو نذكر القرآن سيسو كودا كي قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم للي يا باشر قريش كوكو يا مسلمون أيانزو كتابا من سوك مكو دوين للتافي شين القرآن نكرة للتعظيم wannan cewa wani littafin nan domin ƙara girmama Qur'ani ne fihi zikirkum a cikin wannan qur'ani fihi zikirkum yana da ma'ana guda biyu ai sharafakum a cikin shi akwai daukaka gare ku ku mutane jahilai Allah ya kawo muku littafi samawi daga sama ai wannan daraja ta kara muku daraja yake yi ai ku wa sababu litashrikum wani sababi ne domin daraja ku da daukaka min bainal arab tsakanin larabawa quraish an an saukar da shi littafi a gare ku لكونه نزل بلغتكم لم يسوق كذا حرشكم وقيل wani tafsiri cewa fihi ma tahtajuna ilayhi a cikin qur'anin nan akwai abin da kuke bukata gare shi fi umuri dunya ku al'amarin duniya ku addinin ku da duniya ku da duniya ku wato fihi zikirkum duk abin da kake bukata na duniya zan yana cikin qur'ani wa qila fi mau'izatukum a a fihi zikirkum yani a cikin shi akwai wa'azinku wa huwa ansab to cewa akwai wa'azinku ya fi dacewa bisa yaƙin nizamin kare domin yadda aka Allah ya koro wannan ayoyin nan da bayani na ƙadan zana alaikun kitabin fihi zikirkum a cikin shi akwai tunatarwa ku a cikin shi akwai ilmantarwa ku a cikin shi akwai tunato da Allah da manzon shi da kuma zikirin ku na cikin littafin nan afala ta'qilun shi ba ku hankalta fa tu'minu bihi ku iman da shi su'al tawbih wannan tambaya ne na zargi sun ma khawwafahum bi qawli ta'ala kun ga kenan littafi zikiri sallah zikiri in ka tsayar da sallanka hamsu salawat mafi karanci so biyar kana zikirin Allah ne ka yi ruku Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar shi duk sallah tasbihi wa tahlil wa tahmid wajibi so biyar in ka ƙara falala sallah zikiri ce saboda haka mai sallah yana cikin zikiri dare da rana wani hadisi ma da ke ta wanda ya sallan asuba sallan isha'i cikin jama'a da daddare aka zo aka yi asuba da shi kamar daren gaba ɗaya yana sallah karanta ƙur'ani zikiri ne alifin lamun alif harf lamun harf mimun harf kowane yana da lada goma karanta ƙur'ani zikiri ne to yawanci mutane musammanci mai zikiri ba sun ɗauka zikiri sai dai ka ɗauka wata doguwar tasba da kaga mutane ka fara ja ba shi ne zikiri ba wannan riya ne ba dama a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce shirkul al-akhfi wani shirki wanda ke koye shine mutum ya zo sallah sai ya ga wani yana kallon shi sai ya gyara ruku'un shi ya gyara khushu'in shi ya gyara karatun shi dan dai wani na ganin shi wannan shirki ne saboda haka ko cikin zikiri akwai shirki ba sai ka nuna wa mutane ba ka tsaya ka yi shi da ikhlas kuma duk wanda ya yi aiki da ikhlas a habbul amali lallahi adwamuha wa yanqal mafi aiki da Allah ya fi so shi Allah ya fi so shi ne aduwan muhawar da za ka doge kana yi lokacin yawa ko da kaɗan ne ka samu wani aikin alheri ka doge kana yi banda abin da ake farilla to Allah ya ce mana me wa kam qasamna to Allah yanzu kuma ya zo da ban tsoro da tsoratarwa ya ce wa kan ƙasamna ahlakna to so da yawa wato da yawa mu halaka min ƙaryatun daga alƙarya ai ahluha ba wai alƙarya ya halaka ko da ke wasu ma halaka daga alƙarya mutanenta kanan buwa ne masu kusance masu zalunci kafira ma kafir masu kafirci wa an sha'ana ba da haƙa kare kuma muka ƙirƙiro muka tsitso muka ƙirƙiro ko kuma muka halitto ba da ha awon akari wasu mutane na daban da yawa Allah ya halaka ya dawo da su Allah ya halaka ya dawo da su Allah ya halaka ya zo da wayansu mutane na daban kai ba su ba kam ba kidayawa sannan na iya shafi mutane in ya sha yuzhibukum wa yati biqaumin wa yastakhlifun ba'dakum ma yasha zai istikhlaf ya zo da mutane wanda yake so in mutane suke bijire saboda haka ana kiran mutane in Allah ya halaka na mutane da kai kafi su ne kafirci kafirci ne alkufur millatun wahida in ka kafirta Allah zai iya tafiyar da kai yazo da wayansu wanda za su yi wa man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allah bi qaumin Allah zai zo da wayansu su yi aiki kun ga an ce ku shiga kauye ku shiga kauye kun ji so ga sun wasu bayan Allah kawai ba wanda ya ce su shiga suka shiga ba mu kuma wai wai su jigajiga malamai bane suna shiga suna suna musuluntar da mutane mun kiyi sun shiga mun tsaya mu ta musu a cikin gari kuma kusan in Allah idza aradna an nuhlika qaryatan me Allah ke cewa amarna mutrafiha wa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl wa dammarnaha tadmira in kuga manya sun lalace suna fasikanci mutrafiha masu jin daɗinta to Allah ya niyya ya halaka al'umma kai wa kanka adalci ƙasar nan Najeriya haddi arewa masu jin daɗi shine shugabanninta da masu kudinta malaman fa eh wai wasu ai ko malamin kauye mutarafiha ne ko malamin kauye mutarafiha ne tun da an tara zakkan nan ina ke kai ta eh in kun ga shugabanni da 'yan kasuwa da malamai sun ɗunguma a ɓanna da fasikanci to Allah ne ya halaka duma ku duba arewan mun nan fa muna da tabaqat na shugabanni kai mutum ɗaya kowane a cikin kunnen na tada shi mutum ɗaya kai kowane a cikin kunnen an tada shi to shi mutumin nan yana da kansila da ya kamata in yana da kuka ya kai kukan shuriwa yana da kansila yana da chairman local government yana da in abin lafiya ne akwai kwamishina in abin tsaro ne akwai kwamishina of menene iko menene yana da kwamishina yana da house of rep member state, state house of rep member state ko yana da governor yana da minista yana da house of rep federal house of rep yana da sanata kuma uwa uba yana da wa wai wannan mai shugabannin na wai ne wai haina da abu kuka amma kaman babu su kaman me don ba su aikin su mutarafiya fa fasaqu fiha masu kuɗi biliyoyin kuɗi ba ka gane ƙasar nan ana da kuɗi sai an tashi buki bukin ɗan mai kuɗi kaga jet jet jet kaga an kawa ta wuri an zo an kawo makaɗa ba shi ne fafasa kofiya ba makaɗa da uwa da uwa duka ranar da uba a dinga almubazzararci da kuɗi kuma malamai su matsalarsu shi ne ba za su iya faɗa ma wa'annan mutane gaskiya ba za su yi faɗan gaskiya to shi sa arewa mutum na kuka gani muna da yawa fa ko kwanan nan an ce masu shugaban ƙasa ta ce kai mun yi muslim muslim ne don musulman sun fi yawa ba yadda za a yi sai da muslim muslim ita da kanta ta mai ita da ta ce a ci gaba da jefa mana ban kuma ita zo ta ce kuma mun fi yawa a'a ai yanzu nake tsoron cewa kan rage mu din kan halaka mun ma ba wai najiri bane ilahi domin kullum ka hadu da mutane suka ce arewa mun zama ba wanda zai yi magana a ji babu shi la basarake ko la wadan siyasa ya fito yi magana ko wani malami waye zai yi magana in arewa su ji akwai shi ta an halaka an halaka sun sake raba mu sun kawo muna kabilanci tsakaninmu suna addinin ma suke duk wannan rikicin cewa muna kashe Kirista ƙarya ne shari'a musulunci ne suke so a shafe ta a ƙasar nan. Shari'a musulunci. Domin ba shugaba, kun ga kenan a hankali ana so a shafe mu. Sannan kuma tashin hankali turawa ma sun gane wurare da yawa da ake tashin hankali sai a ga akwai ma'adinai ko akwai zinari ko akwai wani abu. Lake Chad akwai mai saboda ka boko haram. mu kuma dajinmu akwai kuza kun ga lithium lithium din nan shine man zamani har yafi man tsohon man lithium gashi jibge saboda haka tashin hankali cikin tashin hankalin nan kuma ana diban shi kun ga kenan in mai hankali ba za a shafe mu to ya za mu dawo shi da mutuwa mu istighfari mu haɗa kanmu wa atasimu bihablillahi mai shi sa da aka yi taron malamai an yi Congregation of Northern Scholars sun kira ni sun gayyace ni. Kuma na ce ku yi hankuri mu yi ƙoƙari mu je kudu mu haɗu ma da malaman. Congregation of Northern Scholars an haɗu sun haɗuwa gaskiya yanzu ku taya malamai a da kuma haɗe. Ana abin da ya kamata yi tun da muna da Nigeria Islamic Council, uh, Supreme Council of Islamic Affairs, to haɗuwan mai sauƙi ne. Supreme Council of Islamic Affairs ya haɗa kudu da arewa, malamai Islamic Affairs. Abin da ya kamata mai malamai mu haɗa kanmu. kuma mun je gaban sarkin musulmi na gaya a gaban shi shi ma na ba shi wannan shawara ko kuma jama'a kuma ku ji kowa ya sa bakin shi mu yi in an yi islamic council of islamic abin nan sai mu ce shi sultan da sarakuna su royal fathers grand patrons royal fathers grand patrons su tsaya can gefe suna kallo sai Supreme Council ɗin nan sai a tara malamai sai a ce to ku fitar da president na Supreme Council. Shi ne in an kawo president ɗin wa'yansu ma sai mu kawo namu president nasu elected namu elected. In ya ce me kuke cewa cis ya ce me? Ya ce cas. Ko? amma yaushe za su kawo president elected nasu in yi ce cis kunga sarakunan mu ba zai iya cewa tas ba ko zai iya ba ma sun sa mai abin da sun rufe mai baki dogarai sun riga sun rufe baki shi so wannan president in elected rotational kada ku damu kowaye shi zai yi magana da lafazin musulmi daya wannan president din mun yi shi in yayi magana in ya zo ya ce yanzu kun shigo muna da dakarun sojoji ba maso in za su je su je kasashen wa'anda suke so amma kasanmu mu ba mason su yanzu za ku gani in ya ce mun duba ministry of education ba kwata system ba musulmi da yawa a zo a yi lale yanzu nan za a yi ne za a yi force kaza ba musulmi da yawa a zo a yi lale kowane local government yana da representative za a yi kun gani sai zama supreme council for islamic affairs tana kula da sha'anin musulmi yanzu me yasa nace muku haka domin ita american da kanta ne take cewa da akwai wani tsarin mulki sunan shi ilmaniya secularism ba ruwan daula da addini sai ga american president da kanshi ya ce duk inda aka taba kirista a duniya sai ya sa bakin shi kuma sai ya sa karfin shi kuma sai ya sa kudin shi ba sun karya ba suka ɗauko makudan kuɗi suka kawo najeriya suka ce wannan kuɗi an keɓe shi ne don asibiti da kiwon lafiyan kirista ba musulmi ba da wai kai haka nan kana wai har yanzu wai secularism secularism ya mutu an yi janaiza an rufe saboda haka mu dawo mu gyara Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs mu mata president ayi electing din shi malamai su electing din shi ahlul hal wal aqd a bashi time yayi shi ma wani ya sauka wani ya hau majlis din su gaya mishi ga abinda musulmi suke so yanzu musulmi suna so an sa shugaban INEC wanda ba sa so su yi ta kuka su yi ta kuka amma kukansu ne a banza amma da muna da president islamic supreme council of islamic affairs wanda muka ce shi zai ce ma president no mr president this is not possible change this man and the man will be changed tomorrow sa ku haɗa kanku ku haɗa kanku saboda haka na gaya wa sarkin musulmi kuma alhamdulillah ja muku abin da nake ya kasance ne akwai professor shi a Ahmad Bello University mun ce shi mana constitution da zai shigar da president da secretary da majalis din suna nan suna yi kundin ya kusan karewa za mu haɗa malamai tunda malamai sun fara haɗuwa mu ci ga kundi ma an an muku kawai hannu za ku saka mu fara implementation insha Allah Allah ya taimake mu gaba ɗaya Allah ya saka malam da khairi adam wannan yake tambaya a karama kallon yake cewa malam mutumin da ya kwanta rashin lafiya cikin azumin wata ramadan sai kwana goma sai Allah ya mishi rasuwa ya ce shi malam yan uwan shi su suke da haƙƙi su yi mai wannan azumi goma da bai yi ba ko kuwa Allah ya yafe mishi wa magana shi ta biyu ya ce malam ka amsa fatawar mutumin da ya yi rantsuwa shin ka fara da zai ta mutum nawa ne wanda zai ciya
mutum ne yana yana rashin lafiya ko wannan rashin lafiyar da yake shin yana ciyarwa duk kwanakin da bai azumi ba shi ne tambaya a ya rasu da kwana goma shin wa'azumin nan da bai yi da kwana goma ba yan uwan shi su za su raba su yi mai ya rasu ya rasu azumi bai kare ba su rana ya yi goma an yi azumi ana bin shi azumi goma
wannan azumin ana bin shi domin yana rashin lafiya ba to ai mai rashin lafiya abinda ake yana ciyarwa ne kowane rana zai za a ciyar daga cikin dukiyar shi za a ciyar da mudu ɗaya da kowane rana da bai samu ya azumi ba shi kenan
ba za a rama mai azumin ba
ba wanda a ibadar jiki ba a yi ma mutum wa an laysa lil insani illa ma sa'a ibada ta jiki ba a yi ma mutum amma ibada ta dukiya ana ma mutum azumi sallah ba a yi ma mutum in ba ka ba da sarakuna sun huta shikenan
magana ta fara mutum nawa ne za a ciyar ɗaya ne ko kuwa mutum goma
wannan yake cewa malam ka sa shi addu'a akwai mota shi kila sabuwa wanda ya riga ya ajiye aka sace Allah ne ya mai mafi alkhairi to Allah mai mishi da marfi alheri ko ko Allah da mishi da motar shi mu kuma Allah ya tsare mu gaba ki daya sallallahu alaihi wasallam
an ce ga kurame na tambaya
ya ce malam tsakanin sallar na tuna da kasar zikir da ake yi wanne ne ya fi lada mutum ya bai da haka iya kanci
A- wanda yake tambaya tsakanin salloli na nafila da kuma me tasbihi da tasbihi wane ne yafi yawa lada falala to bai da hankali ya wa- wa- a- kamar yadda annabi yake cewa a- a in- a- a- a inni bi kasarci sujud wani ya tambaya an- annabi ya taimaka shi da addu'a ce to kai maka taimake ne wurin addu'a da yawan yin sujada saboda ka duk wani abu na sallah yafi falala kan wani abu ba shi ba
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على نبيك وازواجه وذريته وصلت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد تعالوا يا رب.
بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك واليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعل نيجيريا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل نيجيريا بلاد أمن وأمان وسلامة وإسلام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وآخرنا بفضلك عمن سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين